الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى اللهم تعالى على آله وأصحابه وأنصاره وأصحابه وأقربائه وأهل بيته أجمعين رضي اللهم تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقوم جماعة المسلمين Allah ya ba ku iko kuka halarto wannan zawiya samu mai alkhairi da albarka a wannan la'asariyar da kuma ku makwabtanmu na wannan zawiya wanda duk lokacin da muka yi magana yana isa gare ku ta wasu ɗan ansakuwa da kuma ko ɗimbin jama'ar musulmin da tun farkon wannan wata ta ramadana suke tare da ku da tsarin kafafen watsa labaran nan namu masu albarka musamman biyu daga ciki wadda bana ku ne Allah mu ya ara mana aron dama muke isar muku da sabanni ta cikinku. Farawa daga gidan rediyo mai daraja mallakar al'ummar wannan jiha ta Bauchi wato BRC Bauchi bangaren FM ko BRC 2 kowace ƙarfe goma zuwa sha ɗaya muke tare da ku sun ɗaya ga wannan wata ta Ramadana da kuma ku da kuke sauraronmu ta gidan talabijin na ƙasa reshen wannan jiha ta Bauchi NTA Bauchi kowane sha ɗaya da kowane ƙarfe sha ɗaya zuwa sha ɗaya da rabi sun farkon Ramadana dukkanin ku kowa da sunansa da darajojin da Ubangiji Allah ya yi masa muna gaida juna cikin gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yau bisa kaddarawar Allah da yassarewarsa mun shigo da asariyar lahadi kuma la'asariya ta ishirin da ɗaya إنا لله وإنا إليه راجعون da wannan wata ta tara watan Ramadan watan gafara ya Allah ka mana gafara watan rahama ya Allah ka ji kanmu ka mana rahama watan falala ya Allah ka ji kanmu ka kudo mana tsari daga falalolinka daidai lokacin da ake kidaye hijira da imamin anbiya'i sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim shekara dubu da shekara ɗari ɗaya da shekara talatin shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara talatin da bakwai mun kuma samun aron zarafi da dama daga matsakinmu abin bauta wannan namu guda ɗaya Allahu al-ahadu الواحد الأوحد الفرد المسلم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد samu dama za mu tsora daga yadda jiya muka tsaya cikin wannan aiki dai kamar da kullum dai muke lalatawa haka ne manyan da muka zauna gabansu haka suke faɗa a tsorace suke koya mana tafsirin a zaurinsu a tsorace suke yi a watan ramadana in sun tara al'umma wannan tsoron in dai su sun tsorata tare da nubuli da hukumi da Allah ya bayyana nasu a wannan majalis amma a razana suke to ka ga kenan mu kuma dole mu fi su razana dole mu fi su tsorata da jin tsoro yasa kullum muke wa Allah ƙarin kuka Allah ya tokaya mana ya fahimtar da mu wannan safon nasa abu da zai muna ƙara roƙonsa kai ne ya ara mana aron dama mu isar da shi wa talikai a kusa daidai. Amin. Muna roƙo ke matalikan nan kam da kasar su fahimci wannan saƙon a kusa daidai. Amin. Allah ya haɗa mu da mu da su ya ba mu aron dama mu tabbata abin da muka jin nan kusa daidai. Amin. Ko Allah zai mana gafara da jin kai ya sa mu aljanna don darajar annabin da ya masa daidai. Amin. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر ولله الحمد سبحانه وتعالى يأتي كتب عليكم الكتاب كاتن karatunmu na shekaran jiya ya tambaye ku ne suna nufin ku shiga aljanna haka kawai abin da ya shafi muminan farko a kan gwajabin don sun yi imani da Allah aka tsangwame su aka wahalar da su wasu aka kashe su to wannan muminan wannan al'ummar tana jin za ta shiga aljanna Allah bai ɗanɗana mata abin da ɗanɗana ma muminan farko ba kamar tambaya ne kuma muka yi bayani wa shi cewa ba wai Allah na cajin su wai sun yi masa ha'inci ko su wata ne sun gudu a wajen yaki ba haka ba yana tsara musu daraja yana tsara jarraba su da tsarin jarraba wanda kuma da bai mutu ita a baya ba yanzu nan dukkan wanda suka rayu tare da annabin annabawa limamin manzanni sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sun sani annabi ya sauransa da jininsa da lafiyarsa ya sa a fagen daga kuma wani yakin shine komanda shine jagora wani yakin sai ya tare wani muzakkari ya ce shi ne amiru amiru jaishi shi ne kenan na'ibu rasulul karimi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam in ma'aiki ya fita yaki sunanta zazuwa in bai fita ba ya sa komanda sunanta ta tashi daga zarwa ta koma sariya ita fitar nan annabi in ya fita da sojoji ko da su kafiran sun razana sun karaya sun gaba ta yi kirji da kirji da baban fatima da rasul ba suka gudu to fitan da ya sa an rubuta an ce rasuwarsu kaza saboda annabi ne ya jagoranci fitan shi kuma dama inda biyu ya je ya yi daban da kuma yadda wani ya je kowa ya wani nasu to nan kutiba alaikumul kitab ana gaya wa allazina amanu nan cewa Allah ya farzanta ya wajabta dole sai kun yi yaki inna lillahi wa inna ilaihi ka dubi sanin da suka yi wa Allah ka dubi girman tsoron da annabi ya koya na tsoron Allah ka dubi kwaɗayin neman aljannan da annabi ya korar da su a kai ka kuma dubi shiri na kafiran duniya sun sun fil azal amma yanzu Allah ya dube su ba sa da abinci ba sa da kuɗi ba sa da gidajen kwana ya ce kone ku ci ba ai furiga wa jaba dole in ji Allah ku ɗauki makami ku je ku yi kalli da wannan sai ba za a yi aje mai kwasarci ba. An farɗanta muku ne. Kuwa sai ga shi wannan yakin kurkun lafi ya zama ranku baya so. Kurkun tilas ya zama lakum a wajen lababbar in ba Allah da bayinsa ba in ba magana irin ta ƙadimi ba, wa yake sa rai ta so abu ko ta ƙi abu, kaga ba hurumin mai rai ɗin ba ne, hurumin matsajin rai. Yayin da Allah ya sa su so yaki, da su so yaki. Yayin da Allah ya sa su razana da yaki, sai ka ga tsoron ya kama maliki na magana ne da bayansa to ba wanda yake ya sa baki a a a a an farbanta muku yaki gashi ba ku ku dan dole guje fita yaki la babbar wani abin al'ajabi ya faru cikin hudubar da ma'aiki ya yi wata tawaga da za a kuma yaya da yake baya in za ku ce an yi ma komando da sauran mabiyan sai an musu huduba sako daga nabiyu rahamati zuwa ga ummatan marhuma kuma minallahin azizin karimin rahimin annabi ya ce duk cikin wanda ya san ya cuci makwabcinsa ko mun kankancin zalunci to ba za mu ce da shi yaƙin nan ba ya nuna kansa don mu sauƙaƙe masa bala saboda imanin sahabbai gaba ɗaya sojojin ba wanda ya ɗaga me ya gwada ba wanda yake cutan fakar raba rasul manzara ma sai nake maimaitawa hal fiikum man yuzi da a cikin wannan za ku je aikin Allah nasara muke nema gun Allah a cikin ku akwai wanda ya zan ya su kuma kwafin za babu wanda ya daga me ya koya kenan dukkaninku ban san hatta qala har rasulu salisan mai gida ya maimaita ya bar da uku fara fa ahaduhum yadu Allah ana uku ne kuna wani ko ne daga annabi yake tafaddal ya kadan Allah ni ba ni san mako iya sai na mutum amma kada wannan tambari wato tambun kenan wannan ganga na jihadi wanda shi ya san an zaɓe shi to an buga gangan nan sai ɗauko shiri da an gani kuma ya san na cikin kodan la yanzu ana buƙatar a halatto kuma a tafi ɗauki ba daɗi don kare addini yake to na riga na fito gaggawa na bar gida sai bawani ya matsayi ya rasulallah inna ibonin da bawalin nan zan ji kunya in dube ka in ce maka a tsaye da jawabin nan bari in je in bawali ba zan iya wannan shi ne ka gani na ɗan tsaya a gefen ka kan ga makwabci na bisa da zura kada kuma in koma gida in yi bawali da tsarki kuma in maka lacci kuma abin da Allah ya gaya mana a sha'anin kai da Allah يأتي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى ما إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول يقول بين المرء وقلب وأنه وأنهم إليه تحشرون Allah ya yi sanarwa da Allah da annabi kada an kada an sa musu a makare a a an sa da sauri dan su ma su kira sai zuwa abin da zai raya wanda aka kira shi samun gidan rayuwa na abada aljanna ce dalilin wannan ne ba a jinkiri mu kira Allah ba a jinkiri mu kira wakilin Allah manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku ce za kai na sanyi bawalin kawai sai na iso da annabi ce to kai ba za ka bi mu ba kai ba za mu je da kuma da mun kuskura mun ci kuta da dakin nan sai ya karye mana saboda hakkin mai katangar nan Allah zai ɗauki nasarar ya karbi maƙiyar mu a kanmu saboda ta zalunci mu da ka ebo ruwa ka fara kan yauke ke ya ne da ka fi mu amma yanzu ba ma je da kai ba aka mai notin ɗinsa aka ce gurbin da wani kuma tsari ba ba haya ba a halin an mutu ba kan wai mugunta ba kuma a gaggawan kai a saba wa ma'aiki a saba wa Allah amma da haka kaga yadda haƙƙi ya sa wannan soja ya zama to an tamile shi lambar na adadi an cike gurbi da wani ke kaga ku tayi hajin ne shi ya ake ma bayan karfin makami kan samu kuma tsahara kun yanzu ne ya ce kawai mu dai mana wuya shi ne muhalli shahidin nan shin Allah ya mana hula ya mana ciki ya mana babbar riga ya mana safa ya mana takalmi kuma Allah nan kaɗai shi ne ke ba da taimako in bai taimake ka ba babu inda za ka in dai ne wannan kankanin zalunci ko bisa darura annabi ya ce da ka fita a cikin mu da mu rasa nasara balle yanzu cikin bin mu amma kara mana riba riba makwabci kuma kwana muke yasin ya mace ya sayar da gidan nan ya koma kan dutse mu kuma mu faɗaɗa mai wajen kiwon dawakai tun da an naɗa mu tsaro wanda shi ne mu kuma namu kwana zaune wadda ka wallahi annabi da sahabbai Allah ba su da abokan sai komin za ka yi yau ba ka samu sahabi ba komin annaba ya bi ba sa cimma manzon Allah وهو كره لكم كيف يكن لم يهزم أبيكي أو لهم shi Allah in yana magana da umumi to a ciki ake gane kuma akwai kusuci na ai kuci ba Allah ya kowa da ai jam'i wa huwa kun kullako ba a da lafazari alkitabin kaga shi ma ai jam'i to amma akwai wanda ba sa wannan nan ba ina za ku gane sai mu koma yadda yake tantance sojojin nasa daga mutum ya zo na kuka ya rasulullahi a kan ya ya ce uku ke nan ka ce ya hakuri ya rasulullahi a sani a wannan kuma a roƙi Allah yi shahada kaga su wa'annan irin su ba da su Allah mace sai idanu sai ba aka mata kakakaka a yaƙi na uhudu wasu ma'aurata sun kaso a yaƙin na badar ne to amma dai ala ahadin riwaya sai dai mace ce nusaibatu wadda ake ce mata ummu ammara رضي الله عنها وارضاها aka ji kuma ciwo da makami a wajen yan aka zo da ita tana nan bainar hayati wal mauti da minti ba ta gama warkewa ba sai ta jiran nan an kada kuje ta ebo ummotin da aka ta baibaye jinyan jikin nata tsara ne suka ne ta zo ta ce wa ana wannan fitan ma da ni za a kuma fita mace annabi rahama ya dube ta ya tausaya mata ta kuma mai da roƙo manya suka ce da roƙon yayi yawa wannan ne annabi masa albishir na asiri yace ki koma abin ki ki zauna ko a gida kika mutu ke shahidiya ne dan gwada ki Allah ubangiji zai tashi ki da gaba da zuwa da Ummu Amara ba ta cikin wa huwa kurkun lahu ita. Nabi ya zaɓi wani ko da za a fita yaƙi kafin ran fitar ko sai ya sai ya rahoton arzikin aure kuma. lailatar gabadi gari ya waye shi ne kuma lailatar kita sai ya gaba tsallake matar a daidai wannan wani a je a ba mu addini rai da lafiya sai ya ga ko zai yi dai to sai an kyauta da niyya sai ya zo ya kai da mazan Allah ya rasulallahi ni ne wani dan wani wanda na bi ka yaki kaza na bi ka yaki kaza na bi ka yaki kaza to ni ne na cikin masu fita yau lakin dai kamar yadda ka sani na angwance na angwance don haka sai uzuri da ke so a mun abu da ke an maka ya juya gida yana isa gida sai ya ga ita amaryar da katon gumi tana wura wura wura wura wura wura wura mallazi tun ziri me kike wura wura gani ta ce hayyazon ya sayyaci wani babban majiji ne kuma na burne shi ya ɓata ban san inji ya ba. Sai da bijin nan ta san za a mutu a gida, har a mutu a wurin yanki to za a yi mutu a rawa kuma. To ka san namiji kuma a gangana mace ka san shi sadauki ne ko mun rabanta ka. Sai ce kawo abun duka zaune a Karɓi abun duka ina lesawa a ke mace jiki kuma ya ɗauki sai ina lesawa na matsowa yana mace jin da kai inda yake da ya samu kawai da ya irin wannan zullum na bai tsaya da tara ko ina ba sai kan gofin anko a iza an yaku a faɗa wa mata daga wannan tsarin sai da kawai rikin ya faɗi take kuma dafi ya rana cikinsa shi kenan kuma ya ban kwana da duniya amarya kuma ta sai labari sai iska sai zai wujudi kaji kaji kaji kaji kaji da bai ke ce ai shi ne akwai mutuwa a cikin yaki akwai mutuwa a wajen yaki kaga wannan ba za ka haɗa shi da nufaiba umu amara nan kaga amma ba duka shugabannin mu ne ba dukkan mu mu a wajen mu innan sun manubaran da har abada ba za mu samu amma dai tun da a imanin ma ha babba ha karami ne to yanzu uku sulhun lagun ya hauka wasu wasu ba su kuma bai hauka wa ata an takarahu shay'an ya kusa ta inji Allah yanzu nan za a waye gari kuna in wani abu wa huwa alhali wannan abin ku cikin nan khairun lakum Allah ya kun alkhairi a cikin yin ku abin ma shi da alkhairi ba kin yin ku abin ba wa ata ya kusata an fi yin shay'an ku so wani abu wa huwa sharrun lakum alhali abu sharri ne Allah ya makara a shi amma sai ku narke ku dige ku narke kula ku saboda wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu farkin kenan shi Allah yake da sani ko halittu tun da Allah ba mu sani mun jinjina wa Allah da ya halitti sani kuma yake banta da sani kuma ya mamaye da sani kuma sani ta koma baiwarsa shi kuma koma Allah ta ta'ala Allah من أن يكون جاهلا فتأا وسطا وأوجه تعالى الله عن ذلك علوا kenan ata ko ate kalma ce da larabci ke amfani da ita ta yiwu ko ta ayyuka ya yiwu duka ana fassara wannan kalma ta aka to kutiba alaikum al-qitalun nan an wajibta nan kan kuwaye aka wajibta shi ne magabata ta nufu hajjiyar umma ya suka tattauna ita kuciba haka akwai kuciba alaikum siyamu wannan kaga umuman kowane musulmi mukallafi ake yi tare ya to wannan ita kuma kuciban nan alaikum kitabun nan suwaye shi ne manya suka tattauna cikin ku ko suka ci a kifaya idan aka samu musulmi goma suka je suka yi yaƙi don ɗan kalmar Allah duk sun wuce sauran ba da wannan yasa ga annabi zaɓe ke inda ku ta yaƙi ba madinan gaba ɗaya yake kora ba ku ta yaƙi ba an fita ana gumurzu a fagen fama an tsinke wani kadara wani kuma yana ciniki a kasuwa a madina wancan ya wakilce shi don sallah da karfafa shi kuma ya wakilci wancan don yi dawo da yaƙi ya samu kuwa a cikin su mai kasuwa ko kujinsa wakilci yan uwa kowa na aiki ne niyabatan an aki kenan kaga ake alaikum din nan kaga kenan ba umumul umumi ba ya umumul khususi umumun ne amma uri da bigil khusus wa ba ta kace amma imamu al aqara umrara tabi'in nan da duk daren duniya ta ya sallar na kula da su abu. Duk yinin duniya sai ya soke alkur'ani kuma sai ya yi ruwan fikirai. Kuma shi wannan malamin tafi'in nan kafa ta malam makaho ya waye gari da ido ɗaya ne. A ƙoƙarin neman ilimi da duba takardu ɗayan mata kone. ya zamanto al'a'ama fil kulliyyati sannan hannunsa a kenye yake wannan adabu sannan kafarsa a kenye take jirgina yake amma an karɓi ruwaya a gidansa a wannan yanayin nasa kuma ga shekaru da yake maza sai ya sallar na fula da sa a dubu sallama da rijiyar kullum ne da kuma duk ilimin da kuke yi a ce a samu ya ce a samu ya ce ya fara ne da ido daya ya zama ba samu mafi yawan almajirsi na za a makanta ne kuma ya nuna haka shi ma Abdurrahman al-Auza'i su biyun nan abinda suka faɗa suka ce kifaya ce wasu in sun fita sun dauke ku wannan asali babban mafarkarin nan abu hayyan al-azjusi cikin tafsirin nasa mai dogon daraja al-bahrul muqis ya kawo a mujalladi na biyu shafi ɗari ɗaya da arba'in da uku riwaya daga asa ibnu asiya cikin tafsirin nan nasa mai suna al-muharrarul wajiz ya kawo a mujalladi na biyu shafi ɗari biyu da sha bakwai wa'annan imam asa imam al'auzari sun ce kifaya ce ku ci ba alaikum ai ku ci ba alaba a dukkan don haka ana nan ana tafi akan cewa wasu an wajen tafi wasu kuma ba dole kuma imamu nan mawarki kana maganar abul hasanin mawarki da littafin adabun duniya wajen ne nan wanda ya cika ta da hikimomi da tambiya hasu a ciki to shi ma a tafsirinsa akwai mazida ta bayani in ka ɗauki mujalladin farko na tafsirin abul hasan al-mawardi shafi na ɗari biyu da saba'in da uku za ka ga shi kuma kamar da sa'id ibn musayyab akhir mutaqaddimin wa awwal mutaakhirin shi kuma ya rinjayar a wajen imam sa'id ibn musayyib ko imam sa'id ibn musayyib shi musayyib din sahabi ne an karanta da ya da fata musayyabu an karanta da ya da jarra musayyib to shi al musayyib din nan sahabin ma'aji ne na cikin wanda aka yi mubaya'a a sulhun nan ta hudaybiya shi musayyibun da ciki amma shi imam sa'id din shi tabi'i kenan bai zama aiki ba bai karatu kun ma'aiki ba ya yi karatu kun sahabbai shi sa'ikun mubayyin to zo an rufe faɗa suka ce dole ne kowane musulmi akwai hukumin mu'ayyanu a kansa kuma fisihin mu'ayyan musulmi ma ne akwai yarki a kanka in wanda ne bai ɗauke maka kaga su kuma majalin su kenan kaga sun yi daban da majalin da imam Asa da kuma imam al'auza'i suka ci kuma duka wannan sabani ba kwanciya suka yi a kan babban gado suka sha da kai da babban fiyo a a a suka yanka ba nutsawa suka yi cikin ayoyin hukunci ga cikin hukunci a nan ne kake ga kowa in yi iwo da irin abin da zai kamo kowa in ka tsaye da shi ya gaya maka inda ya dogara dole kamar su karanta don haka bayan Allah Ubangiji ya mana wannan duka sai yake wallahu ya da sani Allah yana da sani bitan yaki nasarar yaki ko karewan yakin da kuma dawowa da abin da zai biyo baya Allah ya sani wa antu amma ku kan la ta'lamuna ko ku sani ba ni da ku jira ku ga yanda zan aiwata aga mu mun dauka yaki ƙarfi ne, amma akwai ƙarfin a Mun ɗauka yaƙi dabara ne, amma a cikin shirin yaƙin akwai dabara. Mun ɗauka yaƙi ko ƙarfin tanadi ne, ya Allah nasara ta tafi na ta tafi gwamnatin kureshi ne ba ta zo cigiyar manzan Allah a kogon shira abuwan a kogon sauwar garu sauri garu sauri gwamnati ce da kanta ana neman a zo da zilin wujudi hayyan au manjita walau bira'adu ko kansa kawai a gunsulo a kawo gwamnati amma da ne Allah ya tsare ya ke da gidan gizo gizo kafa ta dan ka gane ya ke kawai da Allah ya shi yake gidan gizo gizo da gidan kurciya ke kanta da su aka tsare yakin da kafirai suka yi gangani da su cimma na jalal a'ali kuma suka tsaro a sun tsaro ganin kuma ba a yi ba nan ne za ka ga yadda annabta ta saba da malanta suna bakar malami ne ba annabi ba in ya kallar ido sai ya gudu da dugan sojojin suna safa da marwa suna ƙetare wannan rami ya rasulallahi لو نظر أحدهم لرآنا wannan ku ya koya da kada Allah kada ko wani a cikin ku ba ya mai da kallo da kafarsa ko ba zai kanmu ya muryar malam kenan an gama da mace ya mace da su kenan shi ko uban ba da mai maɗaukin sirri mafi waɗi da ilimin Allah. Annabin da annabi ma ɗan uwansa in ya kwalli da shi annabin da iya jahantar da shi. Zai iya kawo shi gaban gurbinsa ya sake baki ulumin da bai. Sai yake lawa kalma. Ita kamar magana. Ba ma zannuka. ko baka nemi a ranka kake zato duk da isinai yi wasu mutum su biyu salisu ma Allah wanda bayan su biyu nan suna tare da na uku Allah ko ka san ba abin da yake ma. Da muke nema a nan ne cewa Allah ya tare ya mai da kafirai ba su yi nasara ba ga shiri ga kuɗi ga gwamnati ga mayaka kuma nema suke yi fiye da yadda suke neman lorin doka a baki. A ganin su in sun tsinke masa kai shi ke nan kafirci zai biyu musulunci kuma an kare. Ya sa ma amshakin majinin nan imamu na rubuci radiyallahu anhu da ya kalli wannan hikimar Allah ya kalli wannan kamin ya ce fasiki sigai wasiti lam yarima ya ce wawon ya kuluna ma fi ghari min aini ya ce zannul hamama wa zannul ankabuta ala khairil bariyati ko khairin khalqi lam lam tankun wa lam tu la ta ka botiri kuke ka sun tsaro a tsaro da bom da bindiga ne ta ɗauki da kizo a wahalar buyuti da Allah ko shi Allah ya zaba shi kare yaki ake yaki lawa ne ne wa man nasaru illa billah Allah ubangiji ya dakatar da jama'a mun shiga yadda muka shiga yanzu za mu karbi mabuɗin kunne na minti uku daga sai dai Muhammadu Sabiru Tsawa ya buɗe mana kuma sosai mu shiga fada insha Allah Thank you.
bayan ya faɗi da zama da babban sarki da aka yi ka kai ne Allah ko a yanka kura an ci ai ko ka ka ka da rura din ka an ka kawo tsawon da ta yi ka kai ne Allah duk da na duk suna su ba annabi ka ci da ta cika ci da ta kuma cika ci jawabu kowa sai ya rere ya rere so shi kadai take rarrahi ya wanda rasulan jari ba abin da bai karba a kaka kusan sharatulu farkowa mai adal kai kai da teku da na bai wa mutum kowa mai masauki da ba da suna sai ka gani da ranar kaiwa a cika da shi ba yana ta masaukin da bai ta duba da ka ta sani ba ga ban kamar sai kai baya sai ka mota ajiye awa wanda ba a kai ba ba kai ya haɗe mutum da kake so sauke mu dawo baya wanda ka nan shi ya kai na su fahimce ba na mu ne ya je na su fahimce ba na mu a tambaya na su bai amsa ba ya ba wanda ya da harkar wanda na Allah mai sojoji Allah ke zo Allah ke da Muhammadi ka kowa ya ce mai kasa aiki barka ya aiki daga adoci ko ina ya kai kai da ya yi ba sai man kai ba ko kuma ya zara Dole ne a je sai ka zo mu ta wace su kai wata nisa to da kira ka kai ka dawo ba da yadda ka bambanta ne ka dawo sai kai kallo na ya mutu maka bai a ana ba su ba don su ba idan su ba su ma su al'adar su a wasu lura kwanu ba a su an tsaya kuma ina ka tabo an abin kanin kirki ya ba ku al'amadu ba su ba a cikin wani muhammadu a yawa a wata ba a kudin mazurin bai komai ba idan ba zan je da kai komai ba ka ba ni ka ba ko sunan ka ban gano da wani Allah ya masu albarka. Allah ya Allah Allah da ya kuma da ma ya da wannan fama Allah za su aljanna. Allah Allah Allah da malumar Allah ya hada da su a gaban baban binka. An shi ne nake mu ya jabar na waya ya ɗauka wanda ke a lambari. An yi din na haka ya jabar da suke. Alhamdulillah. wa musulmi ga sako nan sirdan fasirda amma ana neman gudumawa kowane minti biyar da Allah a mun ishara in an ji minti biyar din karshe to sai a yi ta yin haka haka haka jama'a su gaba su ta jiya mun je mun duka mun karɓo irin yadda ya bambanta da sauran 'ya'ya wajen da Allah ya masa jajiya da iyaye na gargari wanda ba zai irin Allah ya zaba masa umma ya yi mata dajiya duk iyaye na gargari wadda ba wanda umma ta kai umma ma'aiki gatan da zama wannan da manya suke ce na sabu ka anna alaihi min shamsi duha nuran wa min falaki sabari amuda suka kuma cewa ma fihi إلا سيد من سيد هذا المكارم والسقى والسودا wannan tudun kasuwanin da iyaye da aka duba aka ce wata nasaba na je bullo a ciki kai ka ce kawai hasken rana da cikar nan in aka dora akan hasken wa'in na rawar ba ka bambanci suka ce nura ta wajen haske rana zai iya zama tudunsa daban tudun hasken na saba ma'aiki daban kuma kowane a ganshi hasken da ya fi yake wani sanadin sibari kamar ma daidai sanda zai yi tsari a ketowar albudusin nan wannan haske ya sa kamar haka da a ga haske haske kan haske haske kan haske kuma a mula hasken ma wani zamanto yana tsaye a kan kinshi suka ce ma fi wannan na gaba babu kowa illa sayyidu ya sayyidu sai shugaba shi ma kuma daga babansa baban bawan mulki ba
hadal makarima annabi ya tara dukkan cikin girma wasu ƙara annabi ya tara dukkan dangogin tsoron Allah wal juda annabi ya tara dukkan kyauta shugaban halitta ya yi daban da kowa kamar da al'allama al-mu'arrif mujaddiddin al-mubarak bin muhammad bin al-asiri wanda ya bar duniya ana kirga hijira ɗari shida da shida ya kawo a littafin nan nasa sananne annihaya daga hadisin da aka rubuci daga bakin ummul mu'minina aisha bint abi bakr siddiq radiyallahu anhu ma cewa in ji uwar mu'minai sai suna aisha take sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu inda mawtihi bal ar-rafiq al-a'la bal ar-rafiq al-a'la tace abin da ta yi aune ranjar na Allah zai kaura ya koma zuwa ga rama a ɗakin ta ta ji kawai na cewa bal ar-rafiq al-a'la bal ar-rafiq al-a'la ashe zaɓi aka aiko kana so a barka a nan ba ka mutu ba ba ka yi wa faɗi ba ba ka ɗaura ba ko kana so ka ɗaura sai da sha ba ta ji can da mala'ikin mutuwa yake neman lamun cewa gaban halitta ba ta da kunnen jin wannan a irin wannan karatun na gobe annabi ke ba da amsa ba a'a kar a bar ni a duniya. Arrafi kirala, a kakka ta wajen annabawa ‘yan uwana. Kuyira lahu baina alfiqa fi duniya wa baina ma inda Allah. Bai je ka na koma jannatin firdaus daga tanadin da Allah ya maka ka bar duniya ko a bar ka a duniya shine da haɗa shi da karar sannan masu na gaba gaba wato su ne annaba da suka gabata kafin ba wai na gaba gaba a kansa ba ne ba ba ba wani annabi a kan manzo Allah fakkara ba inna Allah subhanahu wa ta'ala nan da nan sai da na zaɓi a tafira ka aka gaya wa Allah na an zabe ya Allah Allah masu zagin annabi ne da daren da za ta kai masu yi isa aiko musu da zaɓi to kula da dariya kuna yi ba sa ba ko ne Ake mutu ya wuce. Allah ya zaba arrafe al'a. Ayyar a raskina da jama'atul ambiya fasarar da manya duk. Su ne allazi ne su nuna a ala'iyi wanda suke da rayukansu an kai a iliyi. Kace kallon inna kitaba al-kujeri lafi sinke kaga su mala'ika rayukansu na gidan kurkun guda amma al'abaraka lafi indiyi rayukansu yana madawuce yau to gun ne ake ce wajen arafin al'ada Allah ya kai da shugaban da ya gaya wa duniya karara son da ibada ne kuma son da tsira ne al-imamu dalilin والمحدث الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج بن مسلم كان مكان أبو الحسين يسابوري القرش إمام مسلم جنان أن يتنازل an sa ta uku cewa hijira ma'aiki shekara ɗari biyu da sittin da ɗaya bayan shekara biyar da rasuwar shehunsa shehu buhari menene muslim ya rawaito an samu ne daga bakin almajirin ma'aiki na shekara uku da amma wanda ya yi dinga yiwo ya dinga yiwo yana ebo da su sai da ya wuce wanda da su aka fara zama makka in ni abai wani ilimi shi ne sai ya ji abdurrahman abun fakarin abu hurairar da dauki radiyallahu yadda annabi ya faɗa cewa min ashaddi ummati li hubban la tum yaquluna ba yace ne gida ya karantar da shi ba cikin sa cewa min ashaddi ummati li hubban ka san wanda suka fi tsananin ko annan ta goyayya gare ni duba yadda annabi ke tausayi tausayi amma a fagen so ya ce da tsanani nufi kuma bai nema mana sauki ba don ba wannan son ne ake ce mata taurasiya a wannan so ne mai riba wani jin bai tsananta a nan ba to motar ce kuma daji da a baki a fana ya bai da da isa gare Allah min ashai ai muna ciki ma da Allah ya tabbatar da mu eh muna ciki yawa muna ciki kar ka ce mu ga wannan mara Allah ya shigo da wannan shigo amma mun Allah ya muna ciki na ku yake to ban kiji wasu mutane ya kuma da yanzu ba su zo ba a baya na jaru يقولون بمعنى يجيئون ويسيرون ف يود أحدهم لو رآني في أهله ومالي da za a ja ɗaya a cikin makoyan nan da wani ƙarshen zamani a tambaye shi ka yadda ka rasa komai ka rabu da komai a karɓi komai a ɓace komi a raba ka da komai da komi a kan a nuna maka annabi kallo ɗaya abin da ake da matsayyar a biyara to ɗaya kawai ya wulala annabi ya ce wannan din zai zai ya wani doko fata mai a aduhun ɗayan masoyin nan nawa laura ani bi ahadihi wa mali ina ma a karɓi komai gida a abinci shago komai gona lambu ba dawa duk a karɓa kan kawai annabi ya wuce ya wa annabi kallo muslim ya rawaito ba shi wa mafi jani muslim ya rawaito ba shi abdul kafir ce muslim ya rawaito ba shak ibrahim kaulahi ba muslim ne ya rawaito ba shi hujjin fadi mun gode ma Allah sunnan nan dai da ake kuciya da ita a sunnan ne kuma annabi ya sallam son ka da sanin ne alkullin kuma da ku gode to na zo ai na zunnu anna na hannu ko Allah ne wannan hadisi musulmi da rasuli wannan kuma shi ma al-imamu al-muhaddith al-hafiz Suleiman bin Ahmad Abul Qasim Tabarani shi da barani ya bar duniya hijiran ma'aiki shekara ɗari uku da sittin ta da shi mutumin ɗari biyu da sittin da ɗaya ya bar duniya tabarani ɗari uku da sittin kenan ta ga wannan ne ya zo a bayan musulun karnan to riwaya daga saboda dan jinku yake cewa mazalla ya gaya mana ya kulu lana inna ahadakum سيوجب أن يحب أن ينظر إلي نظرة بما له من مال وآل أو من آل ومال saboda yake annabi ya gaya ma yake mutum ma na gaban naka sayuzu wasu zakuna da su an yi jirta ɗayan ku ɗayan ku zai shiga cikin hanyar zuwa ilayya na zama kuma dawo masa da ni a kuma halatta masa ya ƙara mun kallo ɗaya bayan masallar da ya samu saboda kokuwa da ne ko kokuwa da ne zai shiga bege ya sake an yanzu da ilayya nazarata ya mun wata kallo guda ɗaya bi malahu a madadin duk abin da yake da shi zai iya bayarwa min alim da daga matan da yaya wa mani da daga dukiyarsa zai iya sahabbai da suka gan shi ne annabi ke gaya mu zamani zai zo muku kusan keke zai makar a zuciyarku kamar ba su taɓa ganin sa ba da su shiga zai ga ina ma su sake ganin sa so ɗaya da abin da suke da shi iyalai da dukiya duk Allah ya karɓa annabi ke kuma da ku kai wannan Allah ya yi mun gode maka وكان سعدي الجليل سيدي أنس بن مالك الذي هو سيد خدام الرسول يقول يا جوا أن التي تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلية أنا tun da aka shiga da mahaifiyarsa sai da rubuta ta fadi ya zama almajirin dindindin yi wa annabi aika yi wa annabi aiki annabi ya ba ki karatu duk mai ce da kai ba yawo almajiranci ɗayan biyu wa'in ma bai hude a cikin jamfa da wanku wa'in ma ka fi daga agabi ya ƙoƙinka wa'in ma majanunun inda in da aljinunu shununu في أقله شيء أو نوع من المجال ولكن لا يعرف شيء فني با بل إلى يوم ما تقول أكيمة عيال yadda Allah ya rasu da wuya da wuya da wuya dare ta ati alayya ta zo ina raye illa face wa ana ni ana a rafiya haliliya sai na ga fada'ina. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ana ya kulu zalika wata jama'u ayyam. Imamu Abu Qasim Tabarani ta bakin samura kan jingo. Anas na dan wannan magana a lokacin idonsa yana falalar da ruwan hawaye na bege saboda ne a mafarki ne yanzu yake ganawa da annabi annabin ya kaura ya barci a cikin rayuwa to wannan kukan na hawa ba a fadarin da ba zai ga annabin ba amma da tsajirin a lokacin nan wanda da ma'u a ilamu idan suna fitar da hawaye hawayen nan dai ni in kun bar min ce na degen rabuwa da ke yi hututi da suna tare kullum yanzu an wanke ma'aiki an sa shi a jannatin fito za ka ce nan iya faɗan ba da randa za ta yi har a ji da geto sai na ga bala'ina to a lokacin kuma na gaya wa ɗanɗanar hawaye kuma na fita ai kun san ya daɗe a duniya ya roƙi daɗewa ya ce ba sai mutu da wuri annabi ya ce an gama yau tsawon kuɗi ya ce ba sai talauci annabi ya ce an gama yau ki yawan ƴaƴa da kuɗi annabi ya ce an gama amma kamar ta ɗaya ina umman ka da ta bani kai ta ce ita ma mu game da ita a aljanna amma ya ke kara ɗari ana ɗan malik ɗari ƙarnata ma tun madina ba gonan dabinan da ake diba a wata shida sai gonan dabinan da aka je ba wanda babu ku a ciki kuma in an je shekara kuna zace naku na zace naka kuma ita ce da zamanto a kasaru na halar ne da yau addu'a mai addu'a mai sannan kuma ya bar ya'ya da jikoki tsaye kafin ya mutu ya taɓa yi kuma kafin da annabi ne yake sai da mai samu har da ita a ai mun gaskata yanzu nan ma ruhi kila kun ga an ya Allah lokaci ya ce jama'a yanzu wannan shine kadagan da za mu kunkura Allah ubangiji ya kai mu yayin da za mu tsaya ma dai rayuwa ne da ma'aiki rasuwa sai da ma'aiki tsira a hisabi kai da shi kuma samun yadda ake so a wajen Allah sai an zo ma Allah ne wala ta muna fata Allah wani yi mana albarka sai gobe insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم وأنعم وبارك ومجد على نبيك الأعظم وحبيبك الأكرم سيد الأنام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا الله من توبة يا الله كياتين يا الله من توبة يا الله كياتين يا الله من توبة kayaki na iyaye ya Allah mun tuba kayaki malumar mu ya Allah mun tuba kayaki malumar malumar mu ya Allah mun tuba kamar na albarka kai mu dure mu albarka kai wani ne mu albarka kai mu duk abin da ka ba mu albarka kai mu abin da za ka ba mu albarka Allah wannan yanayi da Allah ubangiji muka tsinci kanmu a ciki ya Allah fushinka ne fushinka ne Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka sai ta mana Allah ka buɗo falalanka Allah ka buɗo alkhairorin da tsari Allah ka buɗo rufin asiri Allah Allah ka sa mu rabo da rayuwa kan imani mutuwa kan imani tafi cikin zumra ta masu imani Allah ya ba mu salati mu lafiya Allah ya cika mu mu Allah Allah Allah Allah ma ta ba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحج في الأرض والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبكتابه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.